سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص زوجا المحرم جماعة صلى الله عليه وسلم بالبداية لتغيير ثلاثين شدة الله سبحانه وتعالى يا هذا من شيء بدا درس من التفسير wannan shine zai zama majalisunmu na farko a wannan sabuwar shekara ta musulunci idan ba a manta ba tafsirinmu yana gudana ne a cikin suratu nuhin alaihi salam sura da take bayani kan hakurtar da masu da'awa cewa su yi haƙuri su koyi da kakansu annabi nuhu alaihi salam wanda ya shekara dubu ba hamsin yana da'awa amma ƙarshe Allah ta'ala ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba a samu waɗanda suka yi imani da shi ba sai ɗan kaɗan daga cikin mutane wannan sura tana karantar da mu hakurtar da masu da'awa koya musu ɗabi'a ta da'awa ta haku idan akwai ɗabi'ar da ake son mai da'awa ya zama ya ma kansa ado da ita ya lizumta ma kansa ita ya tsora ma kansa ita ya kallafa ma kansa tilasta ya zama mai wannan sifar to babu sifa kamar ta haƙuri sannan kuma sura tana karantar da mu yadda ake tanwi'u da'awa aw tanwi'u asalibi da'awa yadda ake nau'anta salan da'awa kabi wannan tsarin kabi wancan tsarin kabi wannan tsarin wanda duk kakanmu annabi nuhu alaihi salam ya bi wannan tsarin sannan sura tana karantar da mu yadda kafirai suke da tsaurin kai da kin Allah da kin gaskiya da ƙaryata annabawa da tsaurin ido ga Allah madaukakin sarki wannan sura suratul mu'min alaihi salam tana karantar da mu wani mun ji yadda annabi Nuhu alaihi salam ya fara da awa mutanensa a inda ya fara musu uslubut tarji uslubi na faɗaitarwa yana musu salon magana na faɗaitarwa yana nuna musu idan sun bi Allah ga abin da Allah zai musu daga nan za mu tashi aya ta goma sha biyar da Allah ta'ala yake cewa alam tarau kaifa khalaqa Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات
بسم الله الرحمن الرحيم bayan annabi nuhu alaihi salam ya yi ma mutanensa nasiha akan cewa su bi Allah madaukakin sarki su istighfari a game da ƙaryata shi da suke fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara annabi nuhu alaihi salam ya ce na ce ma mutane na istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafara ubangijinku domin ubangijinku ya kasance mai yawan gafara idan kuka yi istighfari yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara wannan usulubi ne na tarkibi kwadaitarwa yana kwadaitar da su su bi Allah yana lallashin su to daga nan kuma sai ya canza uslubi sai ya zama zai musu amfani da tauhidin rububiyya li isbati tauhidil uluhiyya zai yi amfani da tauhidi na rububiyya wanda kowa Allah ya halicce shi da wannan kafirai sun yi da tauhidin rububiyya amma abinda Allah madaukakin sarki yake taso annabawansa ya aiko su don tabbatar da shi shine tauhidul uluhiyya shine sai ya ce musu alam tarau shin ba ku gani ba ne kaifa khalaqa Allah ya Allah ya halicci sab'a samawatin sammai guda bakwai dibaqan hawa hawa sama na kan sama sama na bin wata sama na bin wata Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai guda ba akwai ayat da Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a ƙarshe ƙarshen suratul talaq wadda mun baro ta a baya Allah ta'ala yake cewa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna tanazzalu al-ardu bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma Allah madaukakin sarki ke cewa Allah shine wanda ya halitta sammai guda bakwai wa min al-aqd mithlahunna sannan ya halitta kasai su ma kwatankwacin sammai wato su ma guda bakwai kenan sannan hadisi ya tabbatar da isna ya tabbata da isnadi ingantacce akan cewa sama guda bakwai ne sannan kasai ma guda bakwai ne hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law law جعلت الأرض أو السماوات الأرض السماوات السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة والأرضون السبع في كفة سنن ولا إله إلا الله في كفة ما نسبهن لا إله إلا الله lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ce ma Allah madaukakin sarki ya bashi wani zikiri da zai rike ambatansa da shi sai Allah ta'ala yi ma annabi Musa wahayi ya ce ya Musa kun la ilaha illallah ya Musa ka ce la ilaha illallah sai annabi Musa ya ce ya rabbi inna ibadaka kullahum yaquluna hada sai duk bayan ka kuma la ilaha illallah suke faɗi ina son ka bani wani zikiri ne na daban wanda ni kadai zaka kebance ni da shi sai Allah ta'ala ya ce ya Musa لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وعامرهن جئلت في كفة ثم جئلت لا إله إلا الله في كفة ما ندري إلا لا إله إلا الله da a ce za a sanya sammai guda bakwai da waɗanda suke rayuwa a cikinsu da ƙasai guda bakwai da waɗanda suke rayuwa a cikinsu a sa su a cikin maɗauki na ma'auni sannan a ɗauko la ilaha illallah a sanya ta a ɗayan ma'aunin ko kuma maɗaukin ma'aunin to ma ladbi inna la ilaha illallah to sai la ilaha illallah tarin jayi waɗannan sammai bakwai ɗin wannan hadisin ke shaida akan cewa ashe sammai guda bakwai sannan kasai ma guda bakwai babban malami al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa alam taru kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa shin ba ku gani bane Allah madaukakin sarki ya halicci sammai guda bakwai hawa hawa yace tafsirai guda biyu malamai suka ambata a game da wannan aya shin tafsirin farko shin za a dauka a matsayin sammai guda bakwai waɗannan hawa hawan akwai sama ta ɗaya akwai sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai wannan tafsiri waɗanda waɗannan sammai guda bakwai manzo Allah ta sama an yi Isra'i da Mi'raji da shi ya hausu kuma ya je ya ga abin da Allah ta'ala ya tanada a cikin waɗannan sammai kenan wannan gaibu ne ki alam taru kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa shin ba ku ga yadda Allah ya halitta sammai guda bakwai ɗaya na saman ɗaya ba kuma a matsayin gaibu ku yi tunanin wannan ko kuma fassara ta biyu al-imamu al-kathirin yace za a iya daukar abinda malaman falaki suke kawowa abinda suke ce musu abin nan seven planet waɗannan abin nan din buhuj din da ake da su al-buhuj sab'a da ake da su farawa daga al-qamar wata zuwa irin su al-mirrikh zuwa irin su ash-shamsu da sauran dai su al-mushtara waɗannan al'abradu samawiya da ake da su guda bakwai amma tafsirin da ya fi inganci shi ne tafsirin farko Allah ta'ala na nufin ya halitta sammai guda bakwai hawa hawa wanda gaibu ne sai waɗanda ya ga dama daga cikin bayin da yake nuna musu wannan kamar yadda ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wajibi ne a imani da wannan cewa sammai guda bakwai ne Allah ta'ala kuma ya halicce su ɗaya tana kan ɗaya ɗaya tana kan ɗaya kuma dukkanin su Allah ya sanya akwai masu rayuwa a cikin su kuma Allah madaukakin sarki ya ambata ya ya dora annabawansa a cikin waɗannan amma suna rayuwa a ciki kamar yadda Allah ta'ala ya sa akwai mala'ikunsa da suke rayuwa a cikin waɗannan sammai guda bakwai to annabi nuhu alaihi salam yake ce ma mutanensa alam tahu shin ba ku gani bane kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqan ya Allah madaukakin sarki ya halicci sammai guda bakwai kuma suna hawa hawa tibaqan hawa hawa ɗaya na saman ɗaya ɗaya na saman ɗaya ɗaya na saman ɗaya ba ku ga haka bane wannan tauhidul rububiyya domin tauhidul rububiyya shine isbatul af'ali lillahi ta'ala tabbatar ma da Allah ayyuka waɗanda suka keɓance shi wannan kafirai sun yadda wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da za ka tambayi kafirai ka ce su waye ya halicci sammai da kadiri ce wallahi Allah ne ya halicce su amma kuma idan aka ce a zo abota ma Allah ne shi kadai ku ci aja alal alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab yanzu Allah sai a tattara ababan bauta masu yawa a ba daya abun ban mamaki ne wannan so daga sun yadda da tauhidin rububiyya amma ba su yadda da tauhidin uluhiyya ba shi yasa malamai suke cewa tauhidin uluhiyya tauhidin risala ko tauhidin rusul tauhidin da Allah ta'ala yake aiko manzanni dan tabbatar da shi sai Allah ta'ala ya ce wa ja'ala al-qamara wa ja'ala al-qamara fihi nuran wa ja'ala ash-shamsa sirajan وجعل القمر فيهن نورا sannan Allah ta'ala ya sanya alƙamara wata fihinna a cikin waɗannan samman guda bakwai nuran a matsayin haske wa ja'ala shamsa siraja sannan kuma ya sanya rana ta zama fitina Allah ta'ala ya halicci wata ya zama haske sai aka kira shi da nur wanda mafi yawancin malaman lura sun tafi akan cewa abdiya ya fi annuru abdiya'u ya fi annur wasu kuma malaman suna ganin duk ma'anarsu ɗaya da abdiya'u da annur duk ma'anarsu ɗaya Allah ya ambace su a waje ɗaya Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دودي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء هذا يضيء daga bau'un ko biya'un haske to Allah ta'ala nan sai ya ce mana wa ja'ala al-qamara Allah ya sanya wata fihin a cikin sammai nuran a matsayin haske ana haskaka da shi musamman a al-ayyamul bihu yau ayyamul badar kwanakin da wata yake jika ya batsi sha uku sha hudu sha biyar lokacin da wata yake cika ya ba su ke to Allah ta'ala ya sanya wata ya zama haske gare mu sannan wa ja'ala shamsa sirajan sannan ya sanya mana rana ta zama fitila a wata ayar Allah madaukakin sarki yana cewa wallazi ja'ala al-qamara nuran ash-shamsa diya'an wal-qamara nuran وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب da wata da da wata da rana Allah ta'ala ya halicce su domin su zama mana mu yi amfani da su wajen kirga shi yasa kalanda da ake da ita kala biyu ce akwai at-taqwim shamsi akwai at-taqwim al-qamari at-taqwim shamsi shine wanda turawa suke amfani da shi kalanda da turawa suke amfani da ita amma at-taqwim al-qamari shine wannan da ake amfani da shi shekarar mu ta musulunci المحرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخرة رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة وتنميه داغو مشان الله تعالى يا على كنتاس دوتا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج sahabbanka suna tambayar ka game da ahilla game da jinjirayen wata sai Allah madaukakin sarki ya ce ka ba su amsa قل هي مواقيت للناس والحج أن سنة جنجرايا وتا تزم لوكتا تزم مواقيت نسلا سنة تزم مواقيت نا لوكتا إبادة أزمي sai an ga wata ake yin sa sallah karama sai an ga wata ake yin ta sannan sallah babba ita ma tana da alaka da ganin wata sannan hajji shi ma yana da alaka da ganin wata to cikin fa'idojin wata kenan sannan kuma ga hasken da yake mana البدر أفرط في العلو وضوعه للعصبة السارينة جد قريب haka mawaki yake siffanta wani yake siffanta wani abin yabansa yace kalbadri afrata fil uluwi yace masoyin nan nawa wanda nake yaba matsayinsa kalbadri kaman wata ne da yace kai yaba gashi a san alƙolin sama afrata fil uluwi ya kai matuƙa wajen ɗaukaka amma kuma lil'usbati sarina jiddu qaribi amma kuma ga matafiya masu tafiya da daddare kusa kusa yake da su kusa kusa yake da su yana haskaka musu idan wata ya cika ya batsi ya kai ayyamul badar shikenan sai allurar ka ta fada kasa sai ka iya ganin ta wata ya cika ya batsi annabi nuhu alaihi salam yana nuna ma mutanen sai ce wane ne muku wannan ku ne kuka yi iyayen gijinku da kuke bauta musu su ne suka muku wannan Allah ta'ala shi ya muku wannan to shi da ya muku wannan ku yi imani da shi ku bauta masa shi kadai ali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni tariqal haqq wal iman ga Allah daya ka zama ko kai kadai ne za ka ba Allah daya ka zama a wannan hanya ita kadai ce hanyar gaskiya ta tauhidi ita ce hanya ta gaskiya kuma hanya ta imani annabi nuhu alaihi salam yana ma mutanen sa wa'azi yana nuna musu wannan kalli ga tambayi Allah ya halitta mu ba matokai bi ghairi amadin ta'awna Allah ya halitta sammai ga sunan ba matokai ba abin da ya tokare su kuma ba a taba jin saman nan ta kici ko kasa to ku imani da Allah mana sannan ya sanya muku wata gashi nan kuna ganin sa ya haskaka muku ku yi tafiya kuna ganin haske sannan kuma ƙanana ƙananan watanni jinjirayen wata su kuma aka sanya su zama ku yi amfani da su wajen lokuta ku yi amfani da shi wajen kalanda ku yi amfani da shi wajen kalanda na kwanaki sannan annabi nuhu alaihi salam ya ci gaba da wasu misali ya ce wallahi والله أنبتكم من الأرض نباتا wallahu anbatakum Allah shine wanda ya tsirar da ku min al-ardi daga kasa nabatan tsirar ana nufin asalin halittar baban mu annabi Adam alaihi salam إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الله تعالى تعالى ملائكة إني خالق بشرا من طين ni zan halicci wani ɗan zan halicci mutum min tsinin daga turbaya daga ƙasa fa idza sawaituhu idan na gama halitta shi na daidaita shi wa nafakhtu fihi min ruhi kuma zan hura masa rai daga gare ni fa qa'u lahu sajidin kuma su sujada wannan asalin wannan asalin shine al- wallahu anbata Allah madaukakin sarki shine ya tsirar da ku min al-ardi daga ƙasa nabatan tsirarwa wasu kuma malamai suka ce a akwai tafsiri wallahu ambata lakum min al-ardi nabatan Allah shine wanda ya fitar muku da tsirrai shukoki daga ƙasa amma malamai suna cewa tamkul kalami ala ma kan khairun min at-taqdir ko aula min at-taqdir a faɗi magana yadda take a zahiri ba tare da sai an yi taqdiri ba to yafi to daga wallahu ambatakum ai wallahu akhrajakum Allah shine wanda ya fitar da ku min al-ard nabatan ya fitar da ku daga ƙasa kamar yadda yake fitar da tsirrai aka fitar da ku an kakan ku annabi Adam alayhi salam farkon halitta Allah halitta shi daga turbaya daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya sanya halittar ta kasance akwai tanasuri يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نقيل نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الله تعالى يا أيها الناس يا قوم تاني in kuntum fi raibin min al-ba'th in kuna kokanto game da tashin al-qiyama fa inna khalaqnakum min turab to mu ne muka halice ku daga kasa baban ku daga kasa aka halice shi min salsalin min hama'in masnu ƙasa baka wacce take waye Allah ya sa aka fafa ta aka sandarar da ita daga nan aka halicci annabi adam alaihi salam baban sannan Allah sai ya ce thumma min nutfa daga nan kuma sai muka sanya shi kuma annabi adam alaihi salam ya zama akwai tanasuli sai ya zama ta dugon maniyi sai ya zama mu kuma ta nan za a ta hayayyafa asalin halittar mu daga turbaya baban mu annabi adam alaihi salam daga turbaya sannan mu kuma sai Allah madaukakin sarki ya sanya mu zama dugon maniyi summa min alaqa sannan dugon maniyin nan sai ya juye sai ya zama abinda Allah ta'ala ya kira shi da an-nutfatul amshaj hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira malamai suka ce an-nutfatul amshaj ibaratun an الحيوانات المنوية والبويضات الله تعالى يقدر حلتر مدقا دوغم مني ننمج wanda yake fita ya kuju min bainu sulbi wa tara'ib wanda ake halitta shi aka halitta shi daga tsatso baya sannan idan Allah ya gama sana'anta shi aka gama yin sa sai ya aiko shi kirji daga nan kuma sai ya gangara a kai shi ƴaƴan marena sannan kuma sai ya fita ta bututun al'aura azzakir shi ne yake zuwa sai ya je ya haɗu a mahaifar mace ya haɗu da alboyi ba ƙwayoyin halitta da Allah ya halitta a cikin mahaifar mace wanda duk wata sai Allah ya halicce su duk wata duk wata na hijira sai Allah ya halicce su malamai suna lissafa irin yadda Allah ke halittar waɗannan ƙwayoyin a cikin mace idan Allah ya kaddara a wannan watan waɗannan ƙwayoyin za su je su haɗu da za su haɗu da dugon maniyi to shi kenan sai a sai ciki ya shiga idan kuma Allah madaukakin sarki bai kaddara ba sai a markaɗe su sai su zama jinin haila shi kenan sai ya fita shi yasa idan mace ta ɗau ciki sai alamar ta ɗau ciki shine sai a ce ta yi ɓatan wata ba za ta ga jinin haiba wannan Allah ta'ala ya wannan tsari dan adam ɗin da Allah madaukakin sarki ya masa wannan shine ko za a ce bauta ma Allah sai ya yi ya ƙi yarda da Allah shi yasa duk mutumin da zai masa cewa akwai Allah to zunzurutun mahaukaci ne zunzurutun mahaukaci mutumin da zai musa ya ce ba Allah ko kuma an ce a bauta ma Allah shi kadai sai ya musa ya ce a aj'al al-abi hatta ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab to wannan zunzurutun mahaukaci ne daga annabi Nuhu alaihi salam ya ce ma mutanen sa yana jawo ina ƙara musu wa'azi to wallahu anbatakum Allah shine ya tsirar da ku min al-ardi daga ƙasa nabatan tsirarwa ga kunan kuma yanzu kuna tafiya Allah mana ku yace summa bayan min nutfa min alaqa summa min mudgha daga nan sai a juya bayan wannan al-alaqa din gudan jini sai ku zama mudgha sai ku zama gudar tsoka sannan wannan mubga din mukhallaqa wa ghairu mukhallaqa akwai wanda Allah ke halitta ya zo a haife shi ya ci gaba da rayuwa a duniya akwai ghairu mukhallaqa akwai ghairu mukhallaqa akwai wanda can tun a cikin Allah bai halitte shi ba zai mutu to ku yi imani da wannan sannan annabi nuhu alaihi salam ya ce thumma yu'idukum fiha thumma yu'idukum fiha wa yuhyikum
ثم يعيدكم فيها sannan zai mai da ku cikin wannan ƙasar da ita ce asalin wa yukhrijukum daga baya kuma sai ya fitar da ku a lokacin tashin alkiyama ikhrajan fitarwa fitarwa annabi Musa alaihi salam ya faɗa ma fir'aun wannan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra annabi Musa ne yake faɗa ma fir'aun wannan magana min ha khalaqnakum daga ita ƙasar nan muka halicci baban ku annabi adam wa fiha nu'idukum sannan idan kuka mutu a ciki ake mai da ku wa minha nukhrijukum sannan a cikin ta za mu fitar da ku taratan ukhra wani lokaci daban qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun fiha tahyauna a cikin ƙasar za ku rayu wa fiha tamutun sannan a cikin ta za ku mutu wa minha tukhrajun sannan daga cikin ta za a fitar da ku daga ƙasa da Allah ya tabbatar mana da wannan ƙasa za a fitar da ku sannan Allah mun fiki a wani wajen ce summa amatahu fa aqbarahu summa idza sha'a ansharahu summa amatahu Allah shine yake karɓar ran mutum fa aqbarahu sannan kuma ya sa shi a rufe shi a kabar nan kharaja al-kalam makhraj al-ghalib mafi rinjayen abin da ke faruwa mutane mutuwa suke a rufe su a kabar amma akwai manya a kulu husi ba akwai wanda zakoki ke cinye shi ko akwai man akwai algharik fil bahar akwai wanda yake nutsewa a cikin kogi kila halittun cikin ruwa su cinye shi amma duk wannan Allah madaukaki sun ba idan sha an sharafu sannan in Allah ya ga dama kuma sai ya tayar da mutum an sharafu ya tayar da shi a tayar da halittar daga Allah ne ya muku wannan ya halicce ku daga ƙasa sannan ya sa asalin ya sa ku koma ƙasan nan sannan kuma wani lokaci daban ya fitar da ku a matsayin tashin alkiyama domin a yi hisabi wannan haka siyasa annabi nuhu yana ta ƙara tunatar da mutanen sa wannan ku duba wa'azi wannan nan maganganun fa su annabi nuhu alaihi salam ya rika yin su shekara dubu ba yasa na sha faɗa mana kai shekara nawa kai da za ka yi gushi ka ce ka gaji ko kai ma mutane hukunci ka ce duk wuta za su shiga kai ka gaji kai kaɗai ne za ka shiga aljanna shekara dubu ba hamsin abu ɗaya kullum abu ɗaya abu ɗaya ake yi waɗannan maganganun su ne ke har shekara dubu ba hamsin ana yi ƙarshe Allah madaukakin sarki وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أخي مع النبي نوح عليه السلام ألا نعمة وحي لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ba wanda zai sake yin imani daga cikin mutanen ka sai wanda ya riga yin imani sannan kada ka damu kanka a cikin a game da abin da suke aikata واصنع الفلك بأعيننا ووحينا an ba ka umarni ka je ka yi kwale-kwale ka haɗa jirgin ruwa bi a'yunina wa wahayina muna sa ido muna kallon abin da kake yi wa wahayina kuma mu muka maka wahayi ka yi haka wa ya ci gaba ya ce wallahu ja'ala lakum al-ardh wallahu Allah nan dai ja'ala lakum al-ardh ya sanya muku kasa bisaban a matsayin shimfiɗa ku taka ku yi tafiya ku taka ku yi tafiya ku tafi inda kuke son ku je sannan ku yi jini duk yana cikin albas yana cikin basul ardh Allah madaukakin ya shimfiɗa muku kasa sannan ku yanki wani wajen ku yi noma wani wajen ku yi gini ku shiga ciki domin ku zauna dan da ba na duk wannan ita su ku min litasluku minha subulan fijada domin ku samu ku bi subulan hanyoyi fijadan waɗanda suke hanyoyi mai miƙaƙƙu eh alfijaj jam'i na fajj hanya hanyoyi ga sunan Allah ta'ala ya buɗe muku hanyoyi ga sunan sai kyakketawa ake ha hanyoyin dutse a ƙarƙashin ƙasa sai a yi hanya a ƙarƙashin dutse sai a yi hanya tunnel ga sunan haka za ka ga ana shiga su su Allah ne muku wani ko ka ƙamu da ƙasa ga ta to daga nan annabi Nuhu ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi sai mai da al'amarin su zuwa ga Allah yanzu ya ma mutanen sa wa'azi ya buga musu misalai ya jawo hankalin ya nuna musu abubuwan da ya kamata a ce su zama musu dalili ne yin imani amma mutanen annabi nuhu ina laqad asma'aka law nadayta hayyan walakin la hayata liman tunadi da me rai kake kira da ya ji amma wanda kake kira sai ji ba amu wa sammu fa ilanul bashairi lam tusma wa bariqatul indari lam tushami amu wa sammu sun makance sun kurumce fa ilanul bashairi lam tusma duk sanarwar da ake ta musu ta bishara idan kun yi imani za ku shiga aljanna kaza kaza kaza kaza kaza وتجبع وبارقة الإنزام لم تشم sannan tsawar da aka rika musu ta gargaɗe ba su ganta ba kawai ya mu wafa sun makance sun kurce kawai sun kare da annabi nuhu alaihi salam to da ka annabi nuhu alaihi salam zai kai kara wajen Allah qala nuhu rabbi قال نوح ربي إنهم معكم واتبعوا واتبعوا الذين يتبعون
qala nuhu rabbi abun ban tausayi annabi nuhu yace ya Allah ya ubangiji innahum asawni wallahi sun saba mu wattaba'u sun bi man lam yajidhu maluhu wanda dukiyarsa bata kare shi da komai ba wa waladuhu da 'ya'yansa illa khasaran sai ta biyu sun ƙaryata ni sun bi wani wanda yake ƙaryata ni kuma yake ziga su kaci imani da ni haka qur'ani ya ambata bai fito kowa ne amma so tari dama kowane annabi Allah madaukakin sarki ya aiko shi sai ya ba shi shayatinul insi wal jinni kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin khusufan qawli ghurura Allah ta'ala ya ce ba a sai aiko wani annabi ko manzo ba face sai ya sanya masa abokin gaba abokin gaban nan zai zama daga cikin shayatinul insi shaidanu daga cikin mutane sannan wal jinni da shaidanin aljanu yuhi ba'dhum ila ba'dhin kufal qawl ruha sashi zai rika sashi wahayi da magana ƙarya saboda rudar da juna da kuma ƙaryata wannan manzo to da ka'ida ce sannan kuma kowane annabi yana da almalakul ladina kafa manyan gari usoshin birni waɗanda so tari kowane annabi Allah ya aiko su ne Allah ya ba annabi Nuhu irin su annabi Nuhu alaihi salam yana musu wa'azi yace anu'minu laka wattaba'aka al-ardalun sha nu'minu laka yanzu za mu yi imani da kai wattaba'aka al-ardalun kaskantattun mutane masu wari talakawa su suke gefen ka sai in kana son yi imani da kai to ka kore su sai mu imani da da imani kana so mu koyi imani kai da kai ka ko wannan dan kaskantaccin sai mu zo mu mu imani da kai amma ba za mu yi imani da kaskantaccin tare da kaskantaccin mutane ba mu zama tilas ba da to su ne wattaba'u man lam yazid maluhu wa waladuhu illa khasa wanda da dukiyarsu da ƴaƴansu ba su kare su da komai ba sai a tara sai tafewa za su kalli annabin Allah su ce wai wai kaskantattu ne suke bin su suna wai kayan su ya kanku su ne za su zauna tare da su ne tasdiri a ayunuhum sun idanuwan su na ganin su a matsayin banza to lan yu'tiyahum Allah khaira ya Allah ba zai taba ba su dukiya ba kaskantattu ne su wala kanta kowane annabi haka Allah ya yake da rabar mutane da suke fara gaskata annabi su ne talakawa kuma kowace da'awa haka take taso jinsin mutane guda biyu ba su cika amsa gayyatar da'awa ba masu dukiya sannan kuma masu mulki mafi yawancin su ba su cika gaskata Allah shi yasa za ka ga malamai sai su rubuta littafai kamar Imam al-Mawardi yana da littafi da ya samu suna Nasihatul Bulug ya ma sarakuna nasiha ya kawo wajen dalilai guda goma da suke sa wajibi ne a yi ma sarakuna nasiha daga cikin sabubban ya ce su ne abu abin nasi ila majalisin fikri wal wa'azu su suka fi nisantar halartar wa'azi ba su zuwa wa'azi ba su zuwa wa'azi shi ya sa duk hikimar ka idan kai wa'azi ya shafe su baka faɗe su ba baka komai ba sai su sha ai me yasa ba za a zo a musu ba ai an an me yasa ba za a zo a cika hop a zo wajen su a musu wa'azi na su ba a'a akwai lokacin da ake bukatar a yi muku wa'azi a kebe akwai kuma lokacin da za a yi wa'azi da baki ne a tsaki ya amfani kowa abinda musulunci bai da shi ba shine cin mutunci musulunci bai da cin mutunci ba duk lokacin da ka zo kana wa'azi kana cin mutuncin wani to ka ɗauko kai ka sauka misali daga wannan matsayin ka ce wani ne ya zo ya hau kujerar nan kai kuma yake ma wannan irin yadda kake ma wancan ya za ka ko kuma misali a ce wancan yana da ‘ya'ya wanda kake ci masa mutunci to kai ma kana da ‘ya'ya sai a ce ‘ya'yanka suke jin wannan wa'azin da ake yi ake cin maka mutunci ya za ka ya za ka kullum mai wa'azi ya kawo wannan a cikin ransa yasa mutunci ya yadda da wa'azi na gabaki ɗaya amma bai yadda da cin mutunci da walakanci bai yadda da cin mutunci da walakanci duk lokacin da ka dau usulubi na cin mutunci da walakanci ga wa'azi ga mutane to mutum ba zai ji nasara amma babu laifi a yi ishara sannan akwai matakin da ake kaiwa abinda malamai suke ce masa uslubun nashri mutum lalacewarsa ta kai ta kai ta kai duk wa'azin da ake yi jeji kai ya zara takobi ne ma ko bindiga na faɗa da masu wa'azi wannan babu laifi a masa uslubun nashri wannan a yana shi kowa ya san shi fito da shi balo-balo mutane su san shi saboda wannan shi ta kai ba annabi nuhu alaihi salam ya ce ya Allah na kawo karan mutane na sun saba mu sun kafirce sun yi imani da ni sun je suna bin waɗanda da dukiyarsu da ƴaƴansu ba su kina na musu komai ba dukiyarka ana son ta amfane ka wajen yin alkhairi ƴaƴanka ana son su zama sun amfane ka wajen yin alkhairi yasa manzon da sama yace da da kake ganin sa alwaladu majbalatun makhbalatun mahdana so tari da majbala majbalatun makhbalatun sannan mahdanatun da so tari yana dawo mutum ya zama rago zuwa ce ayi abin addini sai ya kalli 'ya'yan shi yanzu idan na tafi aka kashe su aka kashe ni yanzu zai ci da su sannan mabkhala ya'ya suna jama mutum ya zama mahuwaci in an yi wa'azi sai su idan ya dauki kudin ya bada yanzu da zai mutuwa zai kula da sannan mahdana ya'yan mutum idan Allah ya jarrabe su sai su ja masa bakin ciki baya san ya ji abin da za a ce ga an yi musu fada sai ya ji bai su a ransa kaga kuciya da ya'ya fitina ne to tari Allah yana jarraba mutane da su innama amwalukum wa auladukum fitna da ƴaƴanku da dukiyoyinku fitina to sai annabi nuhu ya ce wa makaru makara wa makaru kuma sun yi makirci makiran makirci kubbaran ƙatotan makirci sun yi muguwar dubara ta su kashe annabi nuhu alaihi salam ta a huta sannan an rika amfani da matarsa ita take fitowa idan annabi nuhu alaihi salam ya gama wa'azi sai ta zo sai tana ba su hakuri kuma a cikin gida hakuri yake da shi kun san yana da history na psychological problem ai an taba sa shi a tudu ma matar shi sa a bayan mun karanta a cikin suratul tahrim Allah ya buga misali da ita wa ghaba Allahu madalan lil ladina kafaru امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما لم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ما تعن النبي لوط ده ما تعن النبي لوط سن يودريس sai idan aka gama wa'azi take zuwa da yin su ku yi hakuri kun san bai da hankali yana da hauka ni ma hakuri nake da shi a gida sai da kuma kun biya muku wata magana ba yin sa bane yana da mutanen boye matar kaga wa baka ruwa kan kusa makirci iyakan makirci wa qalu
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا
وقالوا سيسك ركبي سنة شيمة جونا لا تذرن آلهتكم كم كبر أبا بمبوتا أبا بمبوتا ننناكو ولا تذرن ودا كم كبر وانت ود ولا سواعا كم كبر وانت سواع ولا يغوث كم كبر وانت يغوث ويعوق كم كبر وانت يعوق ونسرا سنن كم كبر وانت نسر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح السع يا بسد أثري لك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يتي هذه أسماء رجال صالحين كانوا قبل نوح عليه السلام wannan nan da aka lissafa mana sunayen mutane ne na kirki mutanen kirki da wadda da suwa'u da yaqusu da yaquku da nasu dukkaninsu mutanen kirki kanu qabla nuhin sun kasance kafin zuwan annabi nuhu alaihi salam falamma matu lokacin da suka mutu auha shaytanu ila abna'ihim sai shaytan ya zo sai ya da ƴaƴan su wahayi sai sai ya iyayen su ne wanda sun mutu wadda ga majalisinsa da yake karantar da ilimi da tauhidi ya hutu ga majalisinsa da yake karanta da ilimi da tauhidi duka ya lissafa musu ya ce kun ga shara da nake baku ku giggina musu mutum mutumi ku giggina tamatil fasiluhum ku sa su a matsayin gunji fil tariyya saboda a rika tuno su idan ba haka ba za a manta da su ku yi gunkin ku fa ajiye shikenan sai suka yi gunkin su kowa aka yi gunkin sa a majalisinsa ko a masallacinsa inda yake karantar da mutane sai aka yi gunki shi falamma qala al-amad wa matu wa nusiya al-ilmu ubidu lokacin da zamani ya tsawaita waɗannan ƴaƴan nasu da suka san abin da iyayen da su suka yi na gina tauhidi da faɗa da bid'a da shirka sannan zamani ya tsawo jikokinsu suka zo aka daina karatun tauhidi sai shaidan ya sake sadadowa wajen jikokin sai ya ce a hadhihi tamatilu ajdadikum kanu rijalan salihin sannan ai kuma kan na kakannin ku ne mutanen kirki ne ubuduhum ku bauta musu li yuqarribukum ila Allah zulfa dan su kama hannunku su kai ku wajen Allah ku ba ku da tsarki idan kuna da wata lalura zo wajen su ku yi musu sujada ku yi musu rukuku ku yayyade su da sunayen Allah su za su kama hannunku su kuma su je su kai ku wajen Allah su faɗa ma Allah bukatun ku sai Allah ya bukatu biya musu bukatun shi kenan sai aka ci gaba da bauta musu ka ji sharrin gunki kenan ka ji sharrin gunki da sharrin jaɗi tun daga nan asalin bautar gunki a duniya ce wannan kuma abin ya bi larabawa sai da suka zama kowace kabila tana da gunkinta kai ƙarshe sai da aka yi gumaka guda ɗari uku da sittin a cikin ka'aba kowace ƙaramar kabila tana da gunkinta asali waɗannan gumakan na mutanen kirki ne an yi su ne da niyyar kawai a tuna kamar yadda kake ɗaukan hoto ka ce ai abin da hoto ne na tunawa na tarihi hoton tarihi kun ga hoton tarihi ya ga ne yanzu da mutane suke makalkalawa a mota sai mutum ya sa ya sa a mota shi in ya makala wannan hoton a mota shi to mota ba za ta fadi itikadin take mashin ɗinsa da ya makala hoton nan ba zai mashin ɗin ba zai faɗi ba. sannan gidaje a yi hotunan da nan wasu ma a zana su ga nan manya-manya a gansa an cika bango da su wannan sharri kenan na hotuna da kuma sharri na gumaka babu alhairi a cikin kenan sai a yi hoton wani sai a rataya ma yara a wuya laya can da ake rubuta aya da a rubuta aya a nadi wanda gaddawa suke yi sai a na al'arika nadawa cewa za ta kara mutum daga kambin baka shi kenan sai ya zama yanzu ba shi bane a hoto ake makala ma yara irin yadda kiristoci suke yi ne yasa albasiru kaga sun yi sun yi sarƙa mai gaba da baya ta juyo nan ya sa almasihu in ka juya ta ma ya sa almasihu shi ke na ana yin na shegullai ana yin na shegullai ana makalkalawa da niyyar waɗannan waliyan ko waɗannan shahunnan zama su ne za su zama dalilin kariya daga ciwo ko daga kambin baka asali ce mutanen kirki shi yasa duk lokacin da kake a matsayin ka kana ganin kai mutumin kirki ne to kada ka yadda a rika guduri game da kai hatta yabo mai yawa ai ta yabanka ai ta yabanka kana ji ya kamata ka rika hana yabo ba a ce ka a yabo mutum ba ya halatta a yabo mutum amma ka a wuce gona da yi balaga mai masu cewa in ya in yabo ya yawa to zaki yake komawa wa idan mu'un madahan ra'an li nawalihi wa a fala fihi ba kas a hada kida'a idan mutum ya taya banka ya taya banka ya taya banka ya taya banka dan ka bashi to yana nufin zai maka zambo ne nan gaba kuma gashi a hausa ma muna gani in aka ci gaba da yaban mutum shi kenan kawai sai a zo ana ta mishi namiji mijin maza kawai sai ya ci gaba da bada kuma an ce shi mijin maza ne ai wannan zaki ana tuhumar shi da wata mummunan ɗabi'a kenan mijin maza ai mun ji mun bai da mutiya shi ke na zo ana ce wa mutum shine dan turan giwa wannan aka tambi ana ce mishi ma dan agwagwa mai sarki sarkin takama takawan ka lafiya dan agwagwa kaga ya rena uwar shi aka ce mutum dan agwagwa ya rena uwar shi kenan mai shigewa gaban uwarsa kenan wanda bai mu kuwa shi biyayya amma ka ce mishi dan agwagwa shi kuma kawai yana ta miƙa wa arada fihi wa wa aqala fihi faqad arada hidaahu yabo me yabo me yawa ba a kai mata ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana ma an ce yaki an dawo an ci nasara sai ta rika bai mota tana faɗin nasarar da Allah ya ba manzonsa da sahabbansa shi kenan sai kawai sai ta ce wakina na biyun ya namu ma fil gani ta ce kuma a cikinmu akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe wanzar sama na jin da ya ce da'i an jihada wa kuli ma ta kuli na kabla ce wannan bai ba daidai ba ki ne na faɗi shi kuskure ne amma bai kotan da kika yi kafin wannan to ki ci gaba da yi to da ka ga yabo ko ana yabon mutum ana alfahama al'allama annihrir الشيخ المبجل المعظم الإمام الأكبر ويدك كأي وكان تجري ذكي كان جن دادي أتوزوت يكا شيخ محمد ناصر الدين الألباني الله يذكر سيدا فرسامة أن تبغيت سوى تلكشا ميغابا تبوا يزو يفارا يفارا محدث الديار الشامية أبنى آخر المتقدمين وإمام المحققين في علم الحديث قول الألباني فيها يتقدم يا شيخ كايكي يا جماعة هل تعتبر ke ne ya ɗago kai ina ɗagowa kai aka fara ba shi lafiya ta a kan wannan ne lai kan irin wannan idira'i din wannan idira'i yasa na sha faɗi cewa hatta a wa'azoza da ake yi sai an guji irin waɗannan lafuffa suna kai wasu ga halaka ana son ka taimaki mutane ka taimaki mutum wajen kada ya halaka kada ka faɗa masa lafazin da shi ɗan zai amfani da wannan dama shi ke ne zane masa kafar ikhlasin da yake da shi shi ka ɓata masa ka taimake shi a'a ka ba mutum matsayinsa a'a an zo gabatar da mutum an ce a shek wane ya yi ta a shek babban malami shi ke nan babu bukatar sai an yi wasu kuma gwadare sai an yi kalbasa an ta kawo wasu abubuwa ana ta kawo wasu abubuwa ana danganta da su ba a su to balle har a kai ma matsayin da za a kawo mutum wasu abubuwa waɗanda Allah bai yi da su ba malami ya kai ma matsayin da in ɗaliban shi za su gaishe shi sai an durkusa a ɗan durkusa da kai ana durkusa da kai ana durkusa mujarrad min hina'i bil ra's bi tahiyyati haram haka dan boji ya fadi a cikin ya sunnatu ihmadul bid'a yace mujarradin za a gaida mutum sai an yi haka da kai yace haramun ne to balle mutum ya kai matsayin da in za a gaishe shi sai an zo an an an yi mishi ku ko a masa dubale ko a masa sujada da son mutum yana da rai an mai da shi gunki kuma ya yarda ru'usu tawaqit guda biyar ne daga cikin sa akwai mai man ubida wa huwa radin bil ibada akwai wanda aka bauta masa yana kallo bai hana bai yadda da wannan bautar har ma mutum ya rika tawili yana cewa wai ai sujada niyya ce zalla ta salama hadisin al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala mutanen yaman sun su musulunta a kasashen su kasashen kiristoci ne kasar kirista ce kasar yanar sun saba in za su gaida manya-manyan fada-fada su jida suke musu suna zuwa gaban manzan sama bayan sun musulunta kawai da suka ji daɗin maganar manzan sama da iya wa'azinsa kawai da suka faɗi suka ma'anar sama manzan subhanallah ce ku su taso su taso da sauri manzan sama ya ce lau kuntu amiran ahadan أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها da zan ce wani ya durkusa ya gaida wani ta hanyar sujada to da mace ce zan ce ta durkusa ta gaida mijinta kuma ba a yi haka kaga sharrin gumaka ce sharrin zakewa sharrin zakewa duk wanda za ka yi mu'amala da shi kai mu'amala shi a matsayin ɗan adam ne shi matakin farko shi ɗan adam ne sannan ɗan adam zai iya daidai zai iya kuskure abinda ake fata shine daidan mutum su kuke kuskuren sa yawa wa idza habibu ata bi dhanbin wahid ja'at mahasibuhu bi alf shafi'i idan masoyi ya zo da laifi daya to sai a tuno da yana da alkhairai dubu daya sai a yafe masa wannan laifin kwara ɗaya da yayi sannan ana ana ana fata game da mutumin da alhasanatu takunu aksara min sayyi'at ana san kyawawan ayyukan mutum su fi munanan ta yawa amma ba wani mutumin da za a zo a kaddasa shi a tsarkake shi har a kai matsayin da za a ɗauke shi a matsayin annabi ko kuma a rika bashi matsayi na Allah a rika bauta masa wannan shi ke haifar da wannan shi dan ya zo ya ziga sai ce ku yi hotunan su ko ku yi gumakan su in ka ce hotuna yanzu mutane za ku gane ba yanzu yanzu ya ba gunki mu ba mu da gunki ba mu da gumaka a tarihi amma in ka ce hoto mutane za su gane wa yadda ake ma hoto yadda ake yawo da hoto ake bauta ma hotuna kuma saboda sharri irin na kafirai har annabawan Allah nan wai da hotuna zan manta ba shekarun can baya ana maulidi muka je wajen maulidi muna kallo an baza hotuna kenan sai muka ga wani mun yi karatu a lokacin ya ka rubuta hadihi suratu adama wa zawjatihi hawa wai wannan hoton annabi adamu ne da matar shi hawa shikenan kuma ga su tsirara a nan take wanda muke tare da shi bai kai mu ba a lokacin sai annabi adamu tsirara da ce wallahi ka ka ja mana ko wajen yanzu na ashe yin kulun kubra da annabi adamu tsirara yanzu yadda mutane turawa suke zana annabi sallallahu alaihi wasallam suna masa batanci ba waɗannan mutanen su suka buɗe musu kofa ba su suka ba su kofa a ce ana yin hotunan annabawa sai a ce ga hoton annabi ibrahim a ɗauko wannan ayan falamma aslama wa kallahu lil jabi wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta rubiya wa badainahu bi dhabhin azim ya ai annabi wai annabi ibrahim alayhi salam ga nan ya rufe da kansa annabi isma'il wai zai yanka shi sai can ga hoton wani wai da fiffike wai mala'ika ne wai ya zo yana masa tsaya tsaya tsaya kenan da rago ya je kun masa wai wafa dai nahu bi zibhin azim sannan a zo ai hoton wai sai da na'ai ga zaki nan a bayan shi ai dai yana fata wannan duk kun san su ga hoton sayyidina al-Husain ga hoton sayyidina al-Hasan duk waɗannan ba su suka ba kafarai dama su rika yin zanen su ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zakin annabi annabawan Allah sun wuce wasa ko a yi fim a ce wai kawai ta ɗauko wannan ni nan na fi shi can wai annabi ni nan na fi wannan yara da aka sa shi a cikin wani hoto na taɓa ganin shi wai shi ne annabi ni nan na fi shi can duk daban da kyau wanda annabi sallama ya ce qad usiya nisfal husni an ba shi rabin can duniya ta da ko niƙatan banza wai shine wa annabi Yusuf alaihi salam saboda rena annabawan Allah so daga sharrin hoto a cikin al'umma yana da yawa sharrin gunki yana da yawa ya ya ya ma addini mummunan tasiri ya cutar da addini idan zan samu ne kakka yi da a garin kun gabo zan samu ne inda yadda za ka yi kakka yi da a ɗauke ka hoto ko kakka yi sai dai hoton tilas don yin passport ba yi da iya amma ka nan kawai a zuwa ta ɗauka ya yi ƙas ƙas ƙas ana ɗaukar hoto kuma ka ga fitilar ta zama hatta irin abubuwa da ake na karatuttuka sai an yi hoton malamai a cikin a cikin kasar sannan wani mutane za su na ne musiba ba ta kai haka Allah ya shirya tattalin Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta Allah madaukakin sarki ya ƙara mana haƙuri Allah ya sa mu rika koyi da waɗannan annabawa da Allah madaukakin sarki yake ba mu tarihin su ma kana hadisan yufta ba labari bane na tatsuniya waɗannan kissoshi ne sadika kissoshi ne na gaskiya Allah yake ba mu labari domin mu ɗauka mai aiki da su Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين kada mu manta da cewa gobe tara ga wata ranar lahadi ya kamata mu tashi da azumi na tasu'a sannan kuma da ranar goma ga wata ranar litinin ashura ce mutane ban san abin da ya hudar da su kai ta yau tun jiya dai ni ina jin ban huta mutane suna ta kira na a game da kwanan wata an kira ni daga garuruwa mabambanta wai yau ne tara ga wata ban san yadda rikicin ya jawo ya samo asali ba haka aka yi bara ba ina ganin kamar ko saboda yan shi'a ne su kirgan mu da nasu ba dai bai ko su ne suke feso mana wannan fitinar amma ni ban ga dalilin da zai sa a yi rikici ba an sanar da wannan shekarar ganin wata wata bai yi nukusani ba watan zulhijja na bara bai yi nukusani ba ya cika talatin kaga bai kamata a ce mutane su jan fitar da kansu yau takwas da wata gobe za a tashi tara da wata shine ranar tasu'a kuma sunna ne yin azumin wannan ranar manzo Allah ta sama ya nufin yayi amma Allah ta'ala ya karɓi ransa kafin shekarar ta zagayo amma ya yi na ashura kuma ya umarci da cewa a yi kuma ya faɗi falalar da kada mu yi sakaci irin waɗannan nafilfilin mu rika ƙoƙarin yin su su ne Allah ta'ala da izininsu zai yi amfani da su domin ya cimfaye mana inda watakila za mu samu tasgaro a ma'auninmu na farillai a ranar lafiya Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon yi Allah mana kuma ke shige ta da mu ne albarka a cikin rayuwarmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله